أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والهادي إلى صراط وعلى آله حق قدره وكتاب العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة يا همة الشيخ اقضي لنا هذا الأخضر واستعن به من الأجل فإلى الأجل يا نهاد أتجنك فإنسانية للمعنى العجيز رضي الله عنه متى لك الخلق حيث الولاء عليه لغد الجوار أبوه ba wai wahala ba ce ana fadala ce da Allah subhanahu wa ta'ala wa qala man jawabu shaykh falan yarka wa ba a wani da saura amma ta kawo ta da su'ali ga wanda abun nan korowa na arziki ya koro shi ila koro shi zuwa da zafi arziki da nika wani da nika a amaliya wanda zama wajen zama da ina yake mai jawo wannan na kula Allah ta musamman ta jawo shi da cikin zuwa ga ruwa da tsaruwa biyu su take a aji hajji da ma'auriya cikin ba a wuta wannan tsari na alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ahala wallahu ta'ala Allah ya tsaya zama ahali fadlihi da fadlati bil mushahada da ahli usul al-umma المشاهدة والنفوسية والإجرام وأوقعه يا مكتشي بجوده جبروته على هذا الكون الأعظم أكون ونن تسكى مكي جرما والدخل الأكبر أجير هذا مكي تسكى وما أقول ثورة بريشي فلم يبقى إلا أن يمكن الإنادة سيدي وجاواتي إلى هذا الكون الإسلام الأعظم جواب ولم مثلي مثل جرمى ويجتمع على بابه بالقصة كقوة شيء ويعتف على عتابه الجنب ينقلب الشيء على طريق المحبة أكم حي سورية والتسليم جميع قوية فتفتا وسلب الإرادة اليهود sanci irada da shi shehu yani wata hakimu da kuma bai da hukunci gare shi saiful isali na koro waɗanda ilahu yawa arziki su yi gare ta tarika ba dubara ba ce ba kuma wani kokari ba ne a'a kawai fadala ce daga Allah in Allah ya nuna ka da ita to zai ga zai nuna ma gaskiya kuma hore maka shiga da yake tijariya don ko mutum bai samu wannan ba su ba da shi sun kokari dai to zai shiga da yake tijaniya ba don Allah ya sa ka shiga za ku da adalci ya koro ka shi ne ganin kalizin ka da ni ta kiya da kwata-kwata da shehu kuma kalizin da ko shi kuma kan hanyar soyayya da ni kaura da ba kuma ku cire da radarta ba wai sai hankalinka ya yarda wai da mu kuma ya zama ma'ana wurfi ga wurfi shehu tijjani al-muhammadi na alaihi muhammadu sallama ashari madaukaki bin muhafazati da kiyayewa samar kashi kiyayewa ala shuruɗi a al-musulma kan sharuɗin tariƙa waɗanda an ka sharɗanta wani hukuku da tsayuwa hidayat juhud sai mutuwar kokari inda hududi da iyakoki su almutabuta ko tsarawa a tsaya na Allah da Allah har Allah ya musulmi bil fatil ya samu fatil ko ala hadi yana na akan hadi min gaira kalwata ba da kalwa ba wala majahadatin ba da wani kokarin ya wuce zuwa Allah kai ba wala bai da zalika ba da wani wannan ba min zuwa ziyada ne kuma ziyarorin المعروفة فإن استلاء من بعد السبب الأول استلاء bayan Allah ta ƙwazo bayan jama'a na wanda abubuwa su da yawa da suka tsaye da sai an yi dole alwa sai an yi riyada sai an yi riyada na a samu da ke a nan kwaso zuciya da dawo da yadda aka yi a samu dama a cikin ba sai kayi wannan ba فإنه تنتشي إلا وما على عليه إيانا وما كون حد ولده أكون مسكت أكتب يا سيد فضيلة يا سيد كنت تتريك أكل شرط أنت يجيو الدنيا وهكا نينا تيني ما أن يرجع وفتح ما دي فتحي يا معليش duk kawai sai ya ga cewa Allah ya mai fatahi ya cimma duk abin da ake so a cimma. aure a zuba a dai ko kuma yi ma ne abu kullum da haka nan ba su ba tsammani kawai su daga ya zama kuma ba wai jiran ya zama wadin ba a kawai haka zai ga cewa Allah ya yi da shi da duniya to ɗayan biyu ke nan wadin ba an yi amma Allah wa ta'ala ne amma kuma Allah ya mishi baiwa da rasa hijabi ana aine kalbi da cire hijabi da ɗaukake shi gaba da idanu na zuciya ne bayan siyar ya ce na ƙudurwa tsari ya ce shekar da labar sai ya zamo yana haɗuwa da ruhani shehu tijjani da zai lawa tsara au ruhani ya ce na biyu kuma yana haɗuwa da ruhani ya maza Allah sallallahu alaihi wata kuna tarbiyyar ya tarbiya ne ta zama tutari ke fi da da hanyar kwararo mai allurai min a hadin ma da shi ko daga ruhaniyar shi wasu jani ko daga ruhaniyar maza Allah sau da lasu lama a wani rumama a koko da zano yana namun madadi daga ruhaniyar shi da ruhaniyar maza Allah sau da lasu gwargwadon abin da Allah ya yanka mashi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل samun sayan waɗannan farala ce ta Allah yana ba da ta ga wanda ya so Allah ma ku ta farala ne mai girma wa ma fi jawahir ma'ani amma abin wa ma fi jawahir ma'ani min istirabi istidar surat shaykh radiyallahu anhu aw surat an-nabi sallallahu alaihi wasallam hala dhikr al-wurd يشير إلى هذا المعنى لمن قدر على ذلك don jawabin ma'ani an sharɗar suna za su wuri shi ko waje ba ko zikirin zuwa to ka halarto da surar shehu tijjani a gabanka radiyallahu anhu ko surar maza Allah sama ko surar shehu da ka shi na gare shi in ba ka iya kuma kwatanta wani dattijo da ba ka iya wasa gaba ne gashi gaba ne kake wuri da nan ko waje ba. Ha da zikirin lokacin an bato lokacin yin zikirinka yana nuni zuwa ga wannan ma'ana wanda muka faɗa shi ne ƙoƙarin haɗa ruhaniyarka da ruhaniyar shirin yan ko ruhaniyar mazala da zama idan ka samu istifada daga ɗaya su ne mai zuwa ɗaya amma ga wanda ya samu shi kuma ga haka to da wuya tun farko ka fara tana gani in ma ka iya haka kai ka dole zuciya ka da ɗan kurci sai zuwa ya wuce a wacce tunka a hamo sai ka hirgo ta ka dawo da ita ka dawo da wata ya da kuma a ta kafa ta kuma in ta kurce kuma can ka sake dawo ta haka dai a gwada su wa ma wakata fasadar kalam fi mizan rahmatun jana ko kusina ai sun fita magana mai yawa cikin littafin mizan rahma yi bayani a cikin bayanin haɗar da sura ce duka ko ce wata jami ko masala sadara a wata hanya ko kuma wai ma an yi kai da laulau ahad amma kuma Allah ya hukunta mashi ya hore mashi dan uwa in dariƙa cikin dariƙa ya koma ya tsaya biya a ba ya tarbiyyar dokan nauyin tarbiyya ce har ya kai da inda ake so. Yashiru Allah ta'ala wanda Allah zai shiryar da shi ya shiryar da shi muridi ga sirra hususi ya ce sirra hususi ya shi wannan ana ta dan tara ne ya cika goma ba mutum an haɗa abin da yake mai kyau da mara kyau don Allah na so kai amfani da mutum sai ya koya maka inda ke da kyau sai ya kai maka inda yake da kyau sai kai amfani da shi duk abin da yake wani kyau na ruwanka da shi don kuwa na zai so amfanin ka da shi mutum sai ya koya maka inda yake da kyau sai ya bayyana maka inda abu da kyau sai ka kyamace shi kaga ba mamaki wani ya zo yin wani da mutum shirki wani kuma zo bai amfani da shi ba ya danganta da niyya da kuma muwafaka daga Allah subhanahu wataala amma ko ka samu wancan ka ga wancan kai tsaye ne ko kuma ya zama Allah hore maka wani dan uwa wanda da tarbiyyar ka sai Allah ya sha ya lura da kai soyayyar da Allah ya yi mashi na'am wani zai bai na wajen wajen jama'a sai ya gusar da hijabin zamuwa ta mutum su a ɗantar ne bai shigowa ba sai ya gusar maka daga nan wannan hijabi in ya gusar maka da shi shi ke nan sai ka ta umarni da sirrin da ka hanga da bai wanda Allah ya nufi ko da ka gaba shari'ar ta zo sai babu lokaci da ba ka san mutum kuma dan mutum ya yi abin da mutane kai ya ba mamaki mutum ya abin da mutum bai shi da ka mamaki idan mutum ya abin da mutum sai ta mutum ne sai tsiru bihi zai tafi da shi ilallahi ta'ala zuwa ga Allah ta'ala fi sirrihi wa alalihi sirrin shi da bayanan shi in ta'ala ne da su da ka shi lura lura da shari'a ba daidai ba ne kuma ko ka ga ya kasa zama hijabi gare ka ji wanda ke yawan ganin misala Umar Fadima ina alƙali yana ta ganin su ina ta ganin su amma sannan sai kaddara wani sharifi ya sha giya sai ya zo ya mashi bulala kan shari'a a ga shi na ganin ma gode bai ya kamata a yi sai ya bin mahaifin manzo Allah Fadima tun bai lura ba ya lura da ba har ya da da ya lura cewa ya damu da cewa ya gudu jinin manzo Allah gaba shi ke sai nonka salatin da yake da hidima sha Allah ya taimaka sai ya zama za Allah hidima amma cikin kushi da shi ya ga fatan ba ta da cikin da shi shi bayan ba za Allah ba shi gaba tun shi ba Allah ba shi ko duka ce ya rasulullahi ina tuba ga Allah ina tuba ga ni ne kamar ziyara ne ita ba ne ka wuce da kai ba ta ba ka wuce da kai ni ko to wanda ba ta so ba a so saboda ka ba dan ta kashi ne ta ce sai ka a wata ne ce an zaki ta tuba ga Allah ba ni dai mai ki ba wuce da ni amma zan Allah ya tsaya ki ta ce da ta ce kashi ka ba ni na ba ni kashi ka ce kuma yanzu wurin ka yi ce kashi ta ce kwarai da yaushe an kai ci ɗana kan ba kashiwa ne alul bai ta ai kiyaye sha na tsaye da shari'a da kuka dole ta fito gaskiya ne to shan giya da ya yi ya cire jini na jikin shi ya ce a ta ce tun ana kan bugi jini na ni kan ba ya walta irgice da ya ta yi tsibari da yawa da salati da nan ta haka bashariyar mutum kace maka hijabi gare shi sai ka tsaya tsakaninka da Allah abun nan da ka gani ga na albarka shi ka kaso ka samu to yan ka ku bashari ta yi matsi ka yi ka yi ka ka saba da ganin wannan bashariya ga Allah rabu da shi dan ba za ka samu amfani da shi kaga in Allah ya cire hijabi tsakaninka da bashariya dai shi ke nan sai ya tsawa nan ka sai ya kai ka zuwa ga Allah ko ta da haka nan ka wa man kana fatu al rujul maskurati wanda fata ya zama akan fuskokin nan da muka ambata ya kuna nuru tamma haske ne da zama haske cikakke da annal fataha dan fatahin da zaka samu kai muridi bil marfu daidai yake da wanda kai na hausun ka ce tabi'ul marfu marfu ko tabi'ul marfu musu wanda ya fi madaukaki ya wuce wanda ya fi dan wahala kuma dan wahala ne shi Allah su wahala ba wanda ya fi marfubi sai ya dauka wanda ya fi marfubi sai ya sha wahala to ko da baka sha wahala ba dai fata yanka biya wuce da shi yanka gwargwadon yadda yake to nan za a ɗebo maka to kaga shi wannan ya samu fata ita amma tun da bai da shehi ba zai samu albarka ba tun ba da shehi ya ba don ku ya ga shehi to gwargwadon fata da albarka shehi gwargwadon shi abin da zai samu kenan kun ba duka ba shi ba gwargwadon nashi na kamar a kaza an da zuzun kitabi wa sunna wanda ya riko ya samu dukkan nuki daga nassosan Qur'ani da sunna ta manzon Allah da sallama wa fatuhu fatahi dai wa nuruhu da haske ne damun cikakke ne amma da sharadi in ta ahala ni akhadhi minhu in ya zama cancanci ga ya riki tarbiya sai da sunuki daga kitabu sunna don ku bai cancanta ba ya yi karamba na rika to bai da rabo ciki don ba kayan shi bane kun ba halin shi bane kun ba kai ka naɗa kanka ba ganin kai yanzu kai ne ta ga mutane suna naɗa kansu har sai maka su da kofar mukamai ko kuma tun ana waɗi yana dariya har ya mai da abin da dake har ya kai yana jin zahin wanda bai kira shi da wani lakabin ba ai an tambaye sai wani lakabin ka yi babba da kanka kenan to hausawa wasu kace ba kai babba da kanka wa wa ba ka ci kai babba da kanka nan dai ba babba ne na to in ya zama matancanci ga yariki su noke shi da tarbiyya sai daga kitabu wasu amma to duk da haka walakin fata hunurun ikiti daɗi wa fadkuhu haske na koyi da shugaba to ya kuce mai fata yadda zai samu albarkar duk wani shugaba ya kuce mishi ka daga ba kai yadda aka so muke wani zalika da haka nan ta hafazu layin alaihi su shugabanni ta hafazu suke kiyayewa alaihi ga riko da iktidai kowa kake to kada buƙatar kana da shugaba wanda kake koyi da shi don gudun kada shi dan tausayi zai kama ka shi kai kada ka biyo hanya zuwa Allah baka samu kowa ba za ka bizo mu sai ka yi tabe shi dan bini bini a ƙarshe da haka nan ya tabe shi da ba ta rage mutu ya zan bini bini ba shi ka don haka shugabanni suka kiyaye alayhi ga dukku da shugabanni ta kare inda madini rahimahullahu shekaru na ba'adi ibn ba'adi ya zama da abu shi kawai malik yana tafiya da ce imamu malik ai kaga ba dan bai san asalin hadisin da ba amma da ke da shi to da ya ma ma da shi wasu ce kakkai koyi ko rubu da maganar mu sai ka san inda mun ka samu inda mun ka rubu to yake da inda sun ka samu rubu a daga hadisi ko wani haka za ka ya san da shi amma zai ce yana bin koyi da imamu malik dan ya samu albarka imamu malik ya ce wa malik shi ma malik ya zaɓu da ƙaunin suleiman nafsi ya za wa suleiman ya zaɓu da ƙaunin wani da masa a gaban mazhabin malik ya zan mazhabin imamun maliki mazhabin umar radiyallahu mazhabin sirri ya mazhabin shi ko haza mazhabin ke na na tsotson mazhabin lafiya yasa an kare da wannan iktida'in za a samu wancan aske da fatahi na koyi da shugaba. Bukarin jini da rahim wallahu man lam yasma'i al-hadith wanda duk bai sai ya jiyo karatun hadisi daga malaman hadisi ba ai larabci ne kawai shi ke nan sai ya kama shi ba ya iya yanzu ana yaye a kan magana hadaccin maulidi an kawo hadisai sai wani malami a wani hadisi larabci ne ni ma sai in dauka da cikawa Allah mai hadisin karya mu ɗauka shi ɗauka. Maza Allah shi wanda ya mana karya ɗan wuta ne, bismillah. Kuma kuma larabci mutum zai kama da na manzon Allah balle kai ba aje mai bubari duk wanda bai je kama da ma hadisi ya ji hadisi ba wani jari al-fuqaha duk wanda bai zauna da malaman fiqh ya koyi fiqh ba wa ya rubuta da ba duk wanda bai rikina da bai shi ba alal muta'addidina daga masu koyar da ladabin shiga hanyar Allah afsada man yattaba'a ya fadi ya fada bai bi ne shi ba na da haske ba ka cikakke ko to ba za ka bi shi ba ka samu hanyar don iya kanka gare shi shi kuma ba cikakke ba za ka na kai ba ka cika cika ce wajen da aka sai kaji ya cika amma babu hasiyar da da'i ba mada ya da ya ta cika ba ke za ka ya fata duk mai biye shi قال الله تعالى قل تيمة هذه سبيلي ولا تجد حياتا أدعو إلى الله إلى كذا سوى الله ala basirta a kan basira sai ce ana wa mana tabari da ni da wanda ya fi da kaya wa kada azamin ka'idar wala tattabi wasu gula kada ku bi ɗan hanyoyi ba ta fara da ku sai ta rarraba da ku an sabili shi gaba da hanyar ubangi su wani ala al'aya ya ce ba mu ham ya kokari ka fahimta. Thank you. لا تفاتح